أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
ɗan uwa musulmi masu girma masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan safiya ranar litinin yau muna 27 ga watan al-muharram wata na ɗaya a cikin jerin watannin musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 14 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiyya isa da maryam alaihi wasallam muna ƙara ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya sake ba mu damar ci gaba da wannan daura mai albarka wadda aka tsara ake gudanar da ita a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin gabatarwar sheikh abdulmalik khamis abubakar wanda ya kawo mana ziyara ta musamman daga asimatul yamin kenan shine babban asima ta kasar da jihar birnin niyami wanda malam ne mun bayani a kan shafiya ya tafan garin kwanne ne kuma wannan ziyara ce ta jirgi guda uku sai da aka kammala da tawa aka kammala da zandar sai kuma aka zo marabi sai dai ko ina da tafai ne daban-daban to insha Allah a jiya mun fara wannan daura a karkashin littafi na tafsirin Qur'ani bil Qur'an muqaddima ta adwa'ul bayan ta alifin babban malami al'allama muhammad al'amin bin muhammad al-mukhtar a shingeti yanan jiya mun fara sai lokaci halinsa ko kuma muga ba za a iya gasawa ba yanan insha Allah ci gaban wannan daura ne a yau muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu dangane da abin da yake so ya dare shi Allah ya taimaka wa malam wajen dukkanin abubuwan da zai gabatar mana mu kuma Allah ya ba mu ikon saurare da kuma fa'idantuwa insha Allah sai mu ajiye hankalin mu yayin da duk aka ji wani kulli to babu laifi za a iya ishara insha Allah sai a tsaya a warware wannan abu sai kuma a yi gaba wanda insha Allah za a yi awa ɗaya da aka saba a nan tsaida kuma sai a dawo a dasa kenan da izinin Allah ya haka za mu yi ila ma har zuwa bayan sallah za a inda ma ta bada kenan da dai za mu samu dan a cikin gibin da ya huce da jiya muna ba ɗawan ma hakuri kullum aikin dan adam la ya khalu min al-akhta kuma kamar da muka faɗi ne al-insanu yakhatu wallahu yuqaddim aka ce fala ta kulli ma jara kai fa jara wa kullu shay'in bi qada'in wa qadar to abin da kaga ya faru kar ma ka ce ya aka yi saboda mun ba da lokaci kuma ya sake sabawa to ko na da hukuncin Allah da Allah ya kaddara haka yake kasance da haka muna ba jama'a hakuri akan haka ba tare da tsawai tsawa ba to ne insha Allah da Sheikh Abdul Malik fali tafadal mashkura ma'juran Allah subhanahu wa ta'ala ya mana shagul Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa na ɗalibai barkarmu da ganin wannan lokaci za mu dawo mu ɗora akan inda muka tsaya a cikin dauranmu ta muƙaddima ta abuwa bayan da muka faro a jiya to insha Allah ta'ala a jiya a safha ta bakwai muka tsaya idan kuka diba namba ta bakwai kenan wajen inda malam ya ce wa fataha bihi binaini ma'aribid darain ba haka ne ana aka tsaya za mu tashi za mu tashi wa aglaqa وأغلق باتباعه والعمل به والعمل به دون الشر جميع الأبواب nan ne ko? nan za a tashi aiko? ta malin ya ce wa azlaka Allah subhanahu wa ta'ala ya kulli shi ne azlaka akhlaqa yukhliqu ikhlaqa Allah subhanahu wa ta'ala ya kulli bittiba'ihi idan aka bi alqur'ani wal amali bih wal amali bih aka yi aiki da alqur'ani duna sharri game da kowane irin sharri jami'al abwab an kulle dukkan kofofi asalin maganar fihi taqdim wa ta'khir na gaya muku na gaya mana cewa jiya ma na yana bin uslubi ne na asaja asalin maganar wa aghlaqa jami'al abwabi bittiba'ihi wal amal bihi dun shar duk wata kofa ta sharri idan aka bi alqur'ani aka yi aiki da shi an kulle wannan kofa wannan malam yana nuna mana muhimmancin alkur'ani duk bala'in da duniya take ciki a yau kasashen musulmai da kasashen turawa tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama duk fitinar da zaka gani duk sharrin da zaka gani dalilin sa shine ba abi abin da alkur'ani ya ce ba shikenan ba abi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba shikenan wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shirya ma'ana in ku bi shi ba kun bata Allah ya kyauta malam yace tahya biwabil ulumihi alqulub an-nayyiratu a'zamu mimma tahya al-ardu biwabil as-sahab wato tahya tana rayuwa biwabili rumihi da makaɗin ilimin shi ya an ce wabil shi ne ya an ce wabil shi ne suke kira makaɗi to tafiya tana rayuwa tahiya tana rayuwa biwabil ulumihi ya an ce wabil asalin shi shine malaman zaure ban sani ba ko malaman da ke karantarwa a suru suna ce mai makadi makadi shine kamar hadari mai ruwa masu yawa ban san nan kudi kuke kira shi ba mamaku mamaku to ko ba haka ba to shine wabil an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil dan in ba haka akai ba kalmar sai ta zama kowa ga wani to bi wabil ulumihi da mata da ilimin alqur'ani me yake rayuwa alfa'il shi alqulubun nayyira zukata masu haske suna rayuwa da ilimin ilmomin alqur'ani a'zamu mimma tahya al-ardu biwabil sarha shine mafi girma ga yadda rayuwa ƙasa take rayuwa da makaɗi na ruwa kuma ba ku burin ci ba ku mana ci ba ku wake cewa idan ƙasa ta bushe aka saukar da ruwa ba ta rayu ko ba haka bane wa tara al-ardu hamida fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وترى الأرض خاشعة أفصلت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى kenan ƙasa za a saukar da ruwa sai ta rayu haka zukata za su ƙeƙeshe su karkace suna cikin ƙishirwa ta ilmi sai makaɗin alƙur'ani kina ayoyin alƙur'ani sai su sabka sai zuciyar nan sai ta rayu to rayuwar da zuciya take yi tafi rayuwar da ƙasa take yi saboda alƙur'anin ai ya fi ruwa zuciya kuma ai tafi ƙasa tasbihi ne malamai suke yi kamanceceniya don a gani ya tamayyazu bi tadabburi ayatihi al-khata'u min as-sawa yana bayyana shine ya tamayyazu bi tadabburi ayatihi idan aka yi tadabburin ayoyin al-qur'ani ba wai kawai aka karanta an kunci ba ba wai kawai aka yi fassara na ga dama ba yana daga cikin matsalolin mu a wannan zamanin sai a ce a wata ɗaya inda a tafsiri al-qur'ani sai an sauke kaga alal akalli duk yini sai an karanta izin biyu alal akalli a fassara izin biyu duk yini da Allah to sannan kuma ai wata wata kwana 29 yake wani lokaci to kenan izin biyu ba za su samu shi ba domin biyu biyu biyu gida 30 60 kenan sannan tana ya kuma ba ran farko ne za a fara tafsirin ba kuma duk sai an sarfi alkur'ani to in ba a tadabburin alkur'ani an samu matsala bi tadabburi ayatihi to in an yi tadabburin ayoyin alkur'ani zai bambanta alhaƙa'u kuskure min sawab da abin da ke daidai domin duk abin da aka samu matsala ina za a koma gane gaskiya sai an koma alkur'ani da sunnata manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqtu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wal qushu min al-luba nan za a gane qushu wato kwalfa kenan ko kwalfa ko bawa shi al-qushu min al-luba da abin da ke shi na asali ta tacci daga al-lubu kina za a gane bambanci tsakanin kwaya da komi da tsakkuwa a bambanci tsakanin dare da ababa a bambanci tsakanin ɗan duma da ɗan kabewa duka wannan bahaushe shi haka yake ganewa amma an ce a bambanta ɓawa da asalin ɗan ice yana yawon nan usulubi ne na laraba an gane ko ya ce wata jillo alfahu wa ma'anihi وأحكامه وأخباره عن الوصلة والعاقة إن أنت تجل تا أو تكا تأتي الله جل يا أو تكا أنقال كنت تجل تجل تا أو تكا ألفاظه لفظة القرآن معنى تاوتي ولمسي تاكا ولمسي أو تكا ومعانيه da ma'anonin alkur'ani lafazan alkur'ani mai girma akwai mu'jiza cikinsu ba yadda za a yi ka cire wani harafi cikin alkur'ani ka sa wani harafi a wurin shi ya yi ba zai yi ba kaga tartibin ƙur'ani mu'jiza ne ba a iya kaddama wata kalma ko a harata a samu abin da ake bukata wa ma'anihi da ma'anonin alkur'ani ba yadda za a yi ma'ana alkur'ani wanda ta inganta a zo a samu kuskure cikinta sai dai dan adam shi ne hankalinsa ba kai da fahimta haka ba ya fi ce ƙur'ani ya ce kara sai a ce a yasa ƙur'ani ya ce kara a ka ci gaba da bincike za ka gano don ilimin ka da allah ba ɗaya ne yasa duk wanda yake ƙalubalanta wata ma'ana da alƙur'ani ya faɗa ko ya ce ganin wuri kaza ba a yi daidai ba kawai sai mace ci gaba da bincike za ka gano ina fata ana fahimta shi yasa ka asirai waɗanda ababen guda biyu sun yi ta ƙoƙarin su suka gare su su yi suka ga lafizan al'ur'ani sun kasa suka ce aibar da Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne shi ya kirkira al'ur'ani sai aka ce tuwa in kun tufirai da mimmanar zanna a ma'abdina fatu bi suratun mimetri yanzu lafizan ake so su kawo na fata kunci aka ce su kawo al'ur'ani suka kasa kullum idi shama'atul insu wal jini على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أمكة كنا أكت سكاو القرآن أمكة تند إسراء مكية فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين طور مكية سكا كاس القرآن سأتت أذو سورة غورة أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات wadda umar istata'atun min duni lahi in kuntum sabiqin suratuhu suka kasa sai aka zo suka sura guda am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wadda umar istata'atun min duni lahi in kuntum sabiqin a cikin suratul yunus suka kasa to malamai suna kawo wannan ajire amma dole sai mun kuma cewa asbabul abin nan ba asbabul nuzul ba kamar mu koma cikin ilimin tarihin nuzuli na qur'anul karim mu gani shin waɗannan surorin haka ne jere su kyau sauka tun da tana yawon lokaci a ce su alƙur'ani sannan a ce sura goma sannan a ce sura ɗaya shin haka suka sauka a jere koko dai ya fara yi da alƙur'ani ya ce sura ɗaya ce sura goma saboda murasa ala ayyati hal dai wannan malamai suna nuna mana mataki mataki ne to da aka zo madina kamar yadda malamai suke cewa ba a ci su kawo alkur'ani ba ba a ci su kawo sura goma ba sai dai aka tsaya akan sura daya cikin bakara saboda babu bukatar sai an ci su kawo alkur'ani yanzu wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithli an gane ku a madina saboda akwai kuma kangararru a madina kasu ce a a makka ne aka kalubalance su to an kalubalance su yanzu madina kuma ba a kalubalanci mutanen makka ɗai ba sai aka kalubalanci duniya gaba ɗaya an ka bar zamanin mutlaq ila yawmil qiyamah wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لأنها حكيامة أقول لذي جربها مسلمين kaga lafazin qur'ani sun daukaka da a same su da aibi wani ce zai yin irin wannan mun fahimci wannan to wa ma'anihi da ma'anonin alqur'ani su wa ma'anonin alqur'ani ba wanda ya ce ce ya kewaye sani da alqur'ani dan kewaye sani da alqur'ani kiran ka ba ka kai Allah sanin alqur'ani wannan kuma zai taɓa yiwa to su ba ma'anonin alqur'ani yanzu ana samun masu suka zuwa gare su yanzu tun da lafuzan an kasa sai a koma zuwa ga ma'anoni bishin saurin sai ka ga ana zancen cikin suratul baqara an ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin ko tajri min tahtiha al-anhar za ka ce inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wanda bai san uslubi na nas ayoyin alqur'ani wasu ce kuka kaga wata ana zancen aljanna kuma an dawo zancen sauri haka ne kuma haka shi yasa sai ka karanta littattafan da suke nuna maka munasaba tsakanin ayoyin alqur'ani domin sun turawa yanzu suna cewa ai annabi ummi ne littafin a hargitse sai su kirkiro a tafsirul mawdu'i mu musulmi idan zamu yi tafsirul mawdu'i zamu tattaro alim suke magana kan usulubi daya mu bayanin su to amma su so suka yi su nuna karkashin wannan wanda yazo da qur'ani da bai fahimce shi ba su da sun ka iya HD thematic الدراسة الموضوعية سوني ذا صححة ذا سنونا بكتي وقرآن من كما أقول ولي تربيتي أتكلم تشيسا imam ibn ashu cikin littattafin tafsirinsa a tahrir wa tamir ya kula da wannan fannin kwarai da gaske da kuma gaskiya ne game da munasaba tsakanin aya da aya ban sauri tafsiri ba da samu dacewa irin wannan a duniyar musulmi irin tafsiri da tahrir wa tamir akwai kuma imam ibn ta'i yana da nazarin tura fi tanasub bain al-ayati was suwa duka malamai sun yi bincike akan su sai kuma tanasub ad-dura fi tanasub as-suwa na imam suyuti ka san alaka tsakanin sura da sura sannan kuma akwai marasibul mawali na imam suyuti ka san alaka tsakanin farkon sura da ni munasabar kenan sai kuma ilmul ilmul munasabat na Umar Salim Bazmun na kasar Saudiya Sheikh Umar Salim Bazmun shi kuma yayi ad-dirasa ta'siriya ka'idodin da malamai suka bi da asalin wannan ilimin a cikin addinin musulunci ba wai wata bid'a ce aka kirkiro ba na fata na kuka wani aka ce munasaba tsakanin aya da aya da sura da sura da farkon sura da sura sai ce wannan bid'a ne ba wata munasaba kaga dole sai an bashi ayoyi da hadisi daga ciki ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna safa wal marwa min sha'ailati abda'u bima bada Allah bih zan fara da abinda Allah fara shi kenan kaga akwai munasaba ba sani kuma fahimta to irin waɗannan ilimin muka yana da kyau ɗalibin ilimin fahimce su saboda ta fuskar nazmu na alkur'ani balaga alkur'ani sai a zo a kawo maka shubha to menene alaka tsakanin wa bashirin ladina amanu da inda Allah la yastahi sai ka kuma wannan ilimi wani da ya ce kai alkur'ani gozo Allah ya riba ruwa daga masu suka a ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi suka cikin alkur'ani qur'ani yana raddi yin raddi gwargwadon ikon mu gwargwadon ilimin da Allah ba mu abu ne wanda aka umurce mu shi mu nuna mu mutane gaskiya iya gwargwadon ilimin da Allah bamu to uslubi na alqur'ani kafirai da suka kasa kawo alqur'ani wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithli fa in lam taf'alu wa lam taf'alu sai suka kasa to fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sace mi uiddat lil kafirin to akwai abu da ake kira al-addat ko an ce al-addat sune abubuwa kishiyoyin juna qur'ani yana da wannan uslubi sai ka same shi fiye da aya 500 a kawo aljanna a kawo wuta a kawo kafirai a kawo mulmai a kawo masu gaskiya a kawo makaryata a kawo sama a kawo ƙasa a kawo maza a kawo mata to da ya ce uiddat lil kafirin kaga na an bijiro da zancen kafirai to kishiyar kafirai wanne ne masu imani sai an ka ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun to sai aka ce inna allaha la yastahi an yadriba mathalan nan an sake dawowa ga uslubin da ake cikin shi Allah baya jin kun ya buga misalin sauro saboda sun kasa kawo alkur'ani lafizan alkur'ani sun buwaye su sai suka koma suna suka ga ma'anonin alkur'ani ya za a yi allah ya buga misali da sabu ya za a yi allah ya buga misali da kuda ya za a yi allah ya buga misali da gizo-gizo matsalar labina ta kazu min dunin lahi auliya aka matsalar alkabuti ta kazu baita ya ayyuan nasu zuri da wasan mafasta mai hula inda labina ta da'una min dunin lahi nan ya haɗu kuku baban wani wuce ta ma'amla kaga yanzu sun kuma ma'anonin alkur'ani suke suka to shaka sai Allah kuma ya sake kuma kan wannan mudu wanda wannan mutum shi yasa abin da yake nuna maka alqur'ani gaskiya ne malamin su cewa ikhtarul muqara'a ala almu'arada sai suka zabi almuqara'a daga qara'a ne kwankwasawa makiya addini makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zabi su yaki da shi akan almu'arada su yi mu'arada alqur'ani su kawo tamkar alqur'ani kun san komi yasa da yin magana da yaƙi wani ne bisauki eh magana ko to aka ce kasu yaƙi kasu saka dukiyarsu cikin yaƙar addinin musulunci da 'ya'yansu da kawunansu su je su hallaka kawunansu abinda ake bukata gare su abu guda ne su yi tamfar alkur'ani su da alkur'ani ba gaskiya ba sai suka kiya iya tsawon rayuwarsu su ci gaba da yaƙi wannan ya nuna ba za su iya alkur'ani ba da za su iya yi da tun da makka sai su yi alkur'ani su nuna ba duniya ai kaka kare ba sai kun je kun hallaka kawunan ku ba kun kai kanku an kashe kun kai kanku an kashe kun ɗauki dukiyoyinku kun gitta su ga hatsari kun gitta al'umma kun ga hatsari ku yi magana ina don wannan sun san bayyuwa sai suka koma wancan to shi ne malam yace tajillu alfaduhu wa ma'anihi wa ahkamuhu da hukumce-hukumcen alkur'ani sun wuce a ce wani mutum zai gano aiki a cikinsu duk in kaga mutum bai gane yana cewa cikin ƙur'ani hukunci kaza bai dace ba ilimin shi ne takaitaccen ilimi an canza constitution a duniya a wurare daban-daban ya fi aƙida amma ƙur'ani yana har yanzu wa akhbaru da labaran alƙur'ani bai yiwa cikin alƙur'ani a samu labari wanda ba na gaskiya ba ce sa sai mun ji hatta yanzu turawa suna cewa wai an ce turuwa ta yi magana qalat namlatu da makiya addini wai turuwa ta yi magana wannan tasuniya ce haka suke cewa da sauransu a ce sama tana tasbihi ƙasa tana tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu duka wannan abubuwan su ba fada to dan haka sai mun yi hattara da irin waɗannan abubuwa anil wasmati to kenan tajillu anil wasmati kenan waɗanda ababen da muka faɗa lafizan al'ur'ani ma'anoninsa hukumce-hukumcinsa labaransa ta jillu sun ɗaukaka sun wuce anil wasmatu daga a aibanta su wal'a da kuma aibi ku kaga daga hausa aibantawa da aibi duk abu guda ne daga larabci ne muka ɗauko shi a ba da yin dubara a ce anil wasma da a samu wato kuskure cikin su ko tangarta an gani ko to sai malamin kafa hujja da ayoyin alkur'ani malai ke cewa allah ya ce kitabun shi alkur'ani littafi ne an zalla ilaik wanda muka saukar da shi zuwa gare ka liyar dabbaru ayatin saboda mutane su yi tadabburin ayoyin alkur'ani wani ya tazakara ulul alba saboda kuma ma'abuta hankula su wasu domin idan aka yi tadabburan alkur'ani duka za a gane ayoyin alkur'ani sun wuce wani mutum wanda ya tadabburin su ya tsaya ce a cikin alkur'ani akwai kuskure kama wannan bincike ne mai faɗi kwarai da gaske sifofin alkur'ani dalilan da suka sa aka saukar da alkur'ani bincike ne mai faɗi kwarai da gaske an gane ko wanda za ka iya fitar da dalilai masu yawa ƙarƙashin wannan sifofin alkur'ani suna da yawa kariba cikin al'itqan fi ulumul qur'an na imam suyuti da kuma ayatul mutashabihatul alfar na al-doktor abdullah tayya sifofin alkur'ani waɗanda ƙur'ani ya faɗa ka faɗa cikin alkur'ani ko kuma waɗanda su mustambaƙa ne istinbaƙin su za a yi amma ba a sifanta su a ce sifofi ne na alkur'ani sai ne min babin ikhba kagan ga yanci ƙur'ani haske ne Allah ya ce wa anzalna ilaykum nuran mubina amma kace alkur'ani mu'jiz duk cikin ƙur'ani ba wanda Allah ya ce alkur'ani mu'jiz sai da kace min babin ikhba saboda ma'anar ya guwa ya kawo cikin alkur'ani ba sai ko fahimci wannan dalilan da suka sa aka sauke alkur'ani ko saukar da alkur'ani akwai musarraha akwai mustambaka musarraha Allah ya yi bayanin su mustambaka za a iya fahimtar su ƙarƙashin ayoyin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam in wannan istinbatin bai saba wani su ba za a yi aiki da shi na fata kunci yanzu misali dan Allah ya faɗa ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ليتدبروا آياته اللام للتعليل هنا دون أي تدبر الأنسى وليتذكر أولو الألباب دون أو أسكن كاغا أن سبكت القرآن دون أي تدبر الأنسى دون كما أو أسكن أن سبكت القرآن دون أي حكم تشيلشي أي عادلت إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الله يسكت القرآن دون وتو أي غرغدي دشي a yi bushara kuma a yi gargaɗi ko ba haka ba fa inda ma yassar lahu bi lisanik litubashshira bihi almuttaqin wa tundira bihi qawman ludda an saukar da shi ba a tabbatar da tauhidi a isar da sakon Allah hada balagun linnas wal yundaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid wal yadhakkaru ulul albab an saukar da shi dan ayi tunani kuma a bayyana lafuzan shi da ma'anonin shi وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كبين مسلم أبين شيخ الإسلام ابن تيمية كتوى أبين لفظ القرآن يا كرم تأجيس أبين ما أروي عن القرآن ولعلهم يتفكرون لا أي تراني أغاني قسيئة أن سبكت القرآن دان سبو دمي دان سبو دا واتو أه كان أوهر الله بسبب القرآن دان أوهر طه ما أنزلنا عليك القرآن tashqa ba a saka da alkur'ani dan a wahala ba a shi in an kai aiki da alkur'ani ba a samu saukin rayuwa duka waɗannan dalilai ne Allah ya ta faɗa dalilin da suka sai saukar da alkur'ani don kaza don kaza don kaza don kaza kaga bincike ne nake mai yawa ga ɗalibin ilimi da ya ɗauka wata gaba ya yi bincike kanta an fahimce da sauran ayoyi waɗannan ba su kaɗai ba ne kun dai faɗi wato wani sashi daga cikinsu malam ya ce wa adallahu Allah ya yi alkawari muttabi'ahu ga wanda ya bi alqur'ani ma huwa khairun wa abqa abinda shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa anan sai mu hatta khairun nan kalma ta tarfe mafi alkhairi abqa mafi tabbata da wanzuwa to wani lokaci irin waɗannan suna zuwa da ma'ana ba wanda ka sani ba shine sai su zama to abin da suke kira maslubul afdaliyya an cire wannan fifikon kiran da ma'azashi wa'ada Allah muttabi'ahu khairun wa abqa abinda shine alkhairi kuma shine abinda yake wanzuwa domin babu wani abu idan baka bi alqur'ani ba wani alkhairi tare da kai ba sai kuma fahimta wanda bi alqur'ani akwai alkhairi tare da shi ya za mu gane wanda bari ba da misali wanda fito a fili وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي ستهن أطهر لكم سوسك في السلكي قريب تنظم أعطى سوسك السلكي كما لم يجينا بالسلكي أهن طاهرة لكم أجيب أعلم ما كما تعالى ولد يجيب الوالد to khairu abin shi ne alkhairi wa abqa shi ne mafi wanzuwa kuma shi ne mai wanzuwa in mun kalli duniya akwai ɗan jin daɗi na lahira shi ne mafi wanzuwa shi wannan ana iya bada shi a matsayinsa wa qala fihi Allah subhanahu wa ta'ala ce game da alqur'ani fihi nan suka ce fi sha'anihi aw ko fil qur'an fa man fa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu wala yashqa ba zai bata ba kuma ba zai tabi in ka bi alqur'ani sai ka aiki da abinda malaman usulul fiqh suke kira mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa babi ne mufadi al-mafahi na ana ce duk wanda bai shirya sa ba zai bace ba ba zai wahala to mafhumin shi wanda bai shirya ba zai bata kuma zai sha wahala kuma ayoyi suna nan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shi ko wanda bai bi ba wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma to kuma masu har da alkur'ani bakar an ka ce faman tabi a hudaya cikin baha famanin taba dole su kai haka su kuma malaman balaga ta alkur'ani suka ce to don mi bakar an ka ce faman tabi'a baha kuma an ka ce famanin taba domin wazani na tabi'a yana da sauki ittaba ɗauyi me yasa haka wani sai ce wannan bai da amfani ba bai da amfani ba ƙur'anin arabiyyan ka nemi wani littafi ana kiransa a ta'abirin ƙur'ani na ustadu doktor fadil samun ra'i da kuma balagatul kalima fi ta'birin qur'ani na fadil shi ne fadil samun ra'i yana da tafai da fadabar yana istihali inda kaga ya dace ka karba ka karba inda kuma bai dace ka karba ka ajiye shi dan alimi yake cewa cikin suratul baqara da anka ce tabi'a saboda nan ana son ba aidancan rayuwar da annabi adamu zai yi a bayan kasa ba da wahalar da zai sha sai aka kawo fi'ili mai sauki saboda fatalaka adamu min rabbihi kalimatun fataba alayhi inda huwa at-tawwabur rahim qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun amma cikin taha sai aka zancin irin wahalar da za su sha fa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى كذا ده أقوى أمين أبن ده ساميش فا إذن يي سكيش أن يسايد الله to a ƙarshe to shi sa an ga ce famani ta ba a hudaya saboda an yi dancan wahalar nan to sai an kawo abin da nuna sai an jajirci wallahu a'lam malam yace wa au'ada al-mu'ridina anhu Allah yayi narko alƙawalin azaba shi malaman zo da shi kira narko an gane ko waɗanda Allah ya musu ya yi musu narko mummuna alƙawli kenan al-mu'ridi da anhu waɗanda suka kawo daga alƙur'an min jami'il ahzab ga dukkan ahzab kungiyoyi na ba da mutum kungiyoyi ba irin waɗanda muka sani kungiyoyi na kaza ba su ake nufi ba a ana da mutum dukkan jama'a tunda jama'a dole za a samu kana da alaka da wata jama'a ko ta fuskar siyasa ko ta fuskar zamantakewa ko ta fuskar ƙasa ko ta fuskar ni an gane ko to bin nani Allah ya musu alƙawarin wato wuta waɗanda su kauna kai don ya ce hizballah ala inda hizballah kumul muflihun ala inda hizbar shaitani kumul khasirun wannan su ne ake zance kawai ne kuma ce da wani a ce ƙala malam ya ce Allah ya ce wa manyan furbihi min al-ahzab duk wanda kafirce ma al-qur'an fannaru maw'iduhu to wuta ita ce makomarsa Allah kai mana sani na fata abinci za ka iya samun wani rubuta maka wa manyan furbihi wanda ya kafirce ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kafirce ba musulunci to duk ɗaya ne gakka jajayayya da shi duk da yake abin da fitowa zahiri a alƙur'an a fassara wa manyan furbihi a dabir yarja ila alƙur'an amma da ka ce wanda ya kafirce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ka kafirce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kafirce ba alƙur'an da ka kafirce wa musulunci ka kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kafirce wa alqur'ani to shi yasa alibin ilimi in bai karanta ilmin mukka ba ko ilmomi waɗanda suke nuna mai yadda sabanin malamai yake kullum akwai ababin da muna rigima a kansu amma ba abin rigima ba kaga ikhtilaf kala biyu akwai ikhtilaf at-tanawwu akwai ikhtilaf at-tadad ikhtilafut tanawwu shine a samu sabani tsakankanin malamai amma ma'anar duka dai ce lafazin su ne suka bambanta kaga wanda yace an kafirce ma alqur'ani wanda yace an kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace an kafirce ma musulunci duk dai karshen dai dai daga cikin in ka kafirce mishi ka kafirce sa amma in ka samu ikhtilafut tadad wannan ya fadi ya ce daidai ne wannan ya ce ba daidai ba to nan ne za a koma ma wadansu dalilai adilla kharijiyya ay tarjihi to wannan ilimin muna da karancinsa asbabu ikhtilafil mufassirin asbabu ikhtilaf al-fuqaha أسباب اختلاف المحدثين أقول لك في أسباب اختلاف المحدثين خلدون الأحدب ورمال مياه مجلد بيكوة أسباب اختلاف الفقهاء أقول لك تفين ما لمسك الكوة أسباب اختلاف المفسرين أقول دكتورات أقول متى السعودية إلى متى جامعة ملك سعود دكتور عبد الله الفليسان كوفليسان سيكا كان تاكا كده لين سما لمسك السعودية كون إلى السعودية amma in makaranta wannan ba kullum sai mu ta rigima domin sabanin dole sai an same shi an hada sabani na aqida wanga ce Allah uku ne wanga ce Allah biyu wanga ce Allah daya a inna Allahu ilahu wahid mas'aloli aqida ba a yarda amma mas'aloli na fiqh da wasu mas'aloli ana iya samun sabani cikin su wannan ba matsala ba dan akwai shi kuma akwai dalilin da ke kawo shi to in ba makaranta dalilan ba kullum sai mu samu sabani sai da mutu karshe kuma abu guda ne ba ma'anonin mu suka rubutu da mun fito da kyau ko Allah ya kyauta shi yasa ayi kokari a karanta wannan ilmin a san kuma anwa'ud dalalat dalalatul mutabaqa da dalalatul tadammun da dalalatul istinsa duk wanda bai karanta wannan ba cikin karatu kullum zai zama to karatun shi baya iya hararo wasu abubuwa sai dai abin da ke rubuce mun ji wannan da ke ko to malam yace suratul hud aya ta 17 wannan aya take kuma ya fubi bil ahzab fa naru ma'id wa huwa amul lil kuffar kuma wannan hukunci na fannaru ba wa'iduhu amun ya haɗi ya gami ya shafi dukka lilkufar da dukkan kafirai wa shabba Allah ya kamanta bilhumri an gane ko da jakuna kenan ko jakai ba sau da kalmar da kuke amfani da nan ba al-mu'ribi na Allah eh yawa waɗanda suka kaura kai da alqur'ani min al-kafa da kafirai Allah ya saka su kenan bilhum da jakuna ko jakai an gane ko duk wanda ya kauce da alkur'ani Allah ya kamanta shi da jaki qala mar yace Allah ya ce fa ma lahum an tadhkirati muridin ya sabe suna kawo da kai daga wa'azi ka annahum humrun mustawfira ka ce dai kamar jakuna ne mustawfira wanda suka wato gudu zaki ya taso yayi musu magagi suka wace suka yi ɗaiɗaiɗai shi da mustawfira فالرقص من قصورة قصورة ونسمى البسكسي ذاتي الجنوفي قصورة ونسمى البسكسي مهل بي الجنوفي كاغر مشترك من كلمة غير متم معنى بي تولي دولي لا إذا دبا تقى مهل بي ذات قول من تاسم متوانا قصة هكا إن تقى ذاتي إن دبا ذاتي تمدى خمر جاكي يتقرفون ذاكونا كو جاكونا كو جاكي شي كنا ga a ce akwai matsala duk ɗaya ne ma'ana dai ma'anar sun yi gudu saboda sun ga halaka shi kenan karka ce a ni kaza ni sani kuma dole shi za a dauka to shi kwanci shi bace kaza ya sani kuma dole haka za a dauka Allah ya kyauta suratul muddathir fa yakfi al mu'ridu anhu kidan wannan aya tana cikin suratul muddathir aya ta 50 kenan daga 49 zuwa 50 fa yakfi malam yace ya ishi al mu'ridu anhu wanda ya kawo kai daga alqur'ani annahu hima cewa shi jaki ne tunda Allah ya kawo shi da jaki wa'annahu min hamilillah kuma shi yana cikin jakunan wuta shi ba wajen cikin duniya bane Allah ka nuna sai wa bayyana ta'ala Allah ya bayyana annal mu'ridu anhu wanda ya kauna kai daga alqur'ani yahmilu yawm alqiyamati zai dauka a ranar tashin alqiyama ma la yastati'u lahu himla abinda ba zai iya dauka shi ba kayan da sun ci karfi shi ke قال الله يتشي وقد آتيناك من لدنا ذكرا حقيقة من باك لك وجم ذكرا وأنبت أبن وأهي أبن تناتر شيني القرآن من أعرض عنه دون يكون كذلك القرآن فإنه يحمل يوم القيامة اليسرى أنا تشعر القيامة بيت انتكاية خالدين فيه سنة ما سد وما أتكنش تنانك تخالدين فيه أي شيء زنوي بعد وما أتكنش كما حكما كما سياسة مثلا to nan sai ka yi aiki da abinda ake kira dalalatul iqtida a cikin ilimin usulul fiqh in an ka ga lafzin da ba a iya fassara su to sai a kaddara abinda in an kaddara shi ma'ana ta khalidin fil nar to ita ko Allah sai a ce khalidin fihi domin shi zunubin shine dalilin shiga a ina a wuta kenan khalidin fi jazaihi wa huwa nar shi kenan an huta to dai baka san irin waɗannan ƙa'idodin ba da an zama da shugaba sai ka rikici za su dawoma a cikin wutar ko za su dawoma a cikin sakamakon zunubin su ai da ɗaya ne wa sa'adahum yawmal qiyamati himma Allah ce yayi muni abin da su dauka nasoshi in kuka duba inda mutane za su ɗauka zunubansu wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim da sauran hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam kawai da cewa a zunubi ai nan duniya ba mu ganin shi ya Allah na iya rike din shi kuma da kuma abin da za a yi ɗauka ko ko ku shakka kudura Allah ka inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma Allah ya ce yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah ya ce za a ɗauka kake ce ba a ɗauka to uwa za mu bi Allah za mu ko kai abin tawilin kabe da wani amfani سورة طه آية تسئل ترزوى آية تنبيل الآية فتح الله ألا يا بني تعالى مأوكتين سركي بهيد القرآن من قلوبا غلفا زكاة وإن زكي أرفي غلف جمع من أخلق أفعل جمع شيئا وأكن فعل سيئن يا أنتاشبه سيأكما أي كسرة غريش an gari ku aswadu jam'in shi sudun ko haka da mabi to abiyar ba cewa buidun saboda ya yawon ta gabaci abin da sai aka yi kasara sai aka ce bidun ahmaru jam'in shi humrun ko haka da mabi to haka ne jam'in to akhlafu jam'i wato hulfun jam'i ne da akhlaf daga na aka samu alkhila rufin littafi وقالوا قلوبنا غلف أرفي سوشي تقول القرآن إن الله يقول لك أكون سوشي أرفي وأعين العمية da kuma ido wanda suke makafi nan ba ana nufin makamta ta ido ba mutane lokacin jahiliya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zukatun su a rufe suke babu bance imani shirka ce idon su ba sa ganin gaskiya abinda suka ga dama suke aikatawa wa adanan summa da kuma adan kunnai ko kunnuwa jam'i ne na uzun to muna kaga yanzu ɓannar da take faruwa ba har da kiran sallah mutane sai su ce mishi ne azan shi ko azan ne azan daban azan daban shi azan kunnai shi malam ba ba ai azan ba a yi kunne ba to banda Allah ya halitta kunne ya aka maka Allah ai na ɗan kushi kunyar shi ta cire sai da shi haƙuri ya Allah sa turawa sun samu sa a ɗan wannan abu ta kuma tu kuma za ta fi shi kira sai a rungumi kaddara to Allah ya kyauta to shi kenan wa'ada da sun ba ya ce ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفهمون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وقال فيه الله يتيك من شأن القرآن ومن أعرض عن ذكري دون دي كون كي لغا أنبتو ناشيني القرآن فإن له معيشة ضنكا ينا لنا يوم كنتي ونحشره يوم القيامة أعمى رنتاش القيامة دام تايد الشمكة فإن له معيشة ينا لنا يوم ورسول الله سكتي رايوا عن الدنيا waɗansu daga cikin malamai suka ce can a cikin ƙabari ko ba haka ba to wani suka ce a mu yanzu mai da wannan ba ai hadisai ga abin da suka ci ko hadisi ya zo ma'ana alkur'ani wani lokacin ba da mai tafsiru bil misali wanda za mu zo cikin karatu na gaba insha Allah ta'ala mu yi bayanin yadda sunna take bayanin alkur'ani duk da kima da bai kawo shi ba amma za mu yi ikhtisarin shi kuma mu faɗi tafan da ɗalibin ilimi da ya koma wurin ya samu ƙarin bayani shi da aka ce ma'ishatan don ka rayuwa mai kunci hadisai sun nuna cikin kabari akwai azabar kabari za a mutane a gaba ayoyin alkur'ani masu tabbatar da akwai azabar kabari annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab ko udkhilu ala fir'auna ashad al-'adab ala fir'auna ashad al-'adab to ala ayyati hal nan an nuna suna da azaba wadda take ta barzakhiyya kuma da an ce azaba kabari ba an mutu dole sai an samu cikin kabari idan ka ba cikin kabari ya mutu mun fahimci wannan da kyau hayatun ce wadda baka san san ta yadda ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yanzu kaje cikin kabari ba ga wannan adam ba kan shi ba da haka wani ya ce maka a'a mutum ya mutu cikin teku to ya za a yi shi azaba shi fir'auna cikin teku mutu sai wani sai muka to in zakoki suka canje mutum ko wuta ta kone shi shi ke don to ya za a yi rushe azaba wa ya gaba ka dole sai shi kabarin saboda da yawan mutane ana tafi cikin kabarin shi da ake son ka fahimta in mumini ya zama to dabbobi ne suka cinye namansa to wannan ne ma yana samun ta ko bai samu ta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya sai Allah ce walakin la tashkurun kuma Allah ya faɗa cewa su kafirai za a gaya musu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول يوم إن هذا عذاب قبل تشهدون درانا من سنوت أما أقول سؤالي لأتي كاوا سكئسكم عذاب القبر ما تفتوا فيه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور nan ba a zancen wannan an ce sun yanke tsammani ne su waɗanda a duniya an gane ko game da sakamakon lahira kama ya isa kufaru min ashabin kubo kamar da kafirai su yanke tsammanin da waɗanda suka cikin kabari za su taso kaga nan ba azabar kabari ake zance ba wala mudikan lahu min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar la'allahu yarji'un wanda su malamai suke nan azabar kabari ake nufi wanda su malamai suke a yakin bada ko kuma musibu na duniya to zance mafi inganci nan ba zancen kabari ake ba dan Allah ce la'allahum yarji'una don su dawo shi ko a kabari babu zancen dawowa sai mun san yadda ake tattaunawa a ba juna da lalle ba tare da cin mutuncin juna ba idan baka yadda ba kuma sai na barka domin ba wajibi ni ba wajibi ban ban isa in shiryar da kai na ba balantana in shiryar da kai amma zan yi maka iya bayanin abin da ni fahimta in ka ji zaka dauka ka dauka in ba zaka dauka ba ka rike naka ka bar ni da nawa mun huta in muka dauki wannan mun fito da kyau to anan fa inda lahu ma'ishatan danka malamai suka ce anan duniya ake nufi wasu ka ce a cikin kabari wasu ka ce a kiyama to in ka san larabci ka san ka'idodin ilmi ba a wutar gima a nan an na kira suna ya zo na kira yana iya zakkuwa sai ka karanta ma'anonin na kira akwai wani malami da rubuta ina ganin doktora balagatu tankil wa tarif doktora ya rubuta ta kai mujalladi 800 akan balaga ta sunan da ya zo da alif wallahi da wanda bai da alif wallahi kai ku karatu da azu aka ce na kira shi ne wanda yake da tarwidi ko rajulin ko rajulin ko rajula ma'arifa ar-rajul to shi kira an san shi karatu ya kare ba ba ba kasashen mu muna muna dauka ilimi abu ne mai wasa muna jin wannan da kyau to ya za mu yi mu gano yadda ake nufi annakira tana da ma'anoni daban-daban ka san ma'anin nakira tana iya zakkuwa litanwi'i tanwi'i ta'un nunun wawun ya'un ainun daga annau'u tana nufin nau'i nau'i nau'i nau'i ko nau'uka ko nau'i daban-daban mun fahimci wannan to fa inna lahu ma'ishatan in mun ka dauki na ana nufin litanwi'i nau'uka na rayuwa ba rayuwa dai ba to a nan duniya za su wahala فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا كذا أنن ذا شاء أفعل سنوحل من جوانا cikin kabari alhayatul barzakhiyya za su sha azaba dan ya ce aljawmu tujzauna azabal hu annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya kuma can kiyama a farfajiyar kiyama da wuta nan ma wahala ce mun fahimci wannan ga ayoyi nan da suke nuna cewa kafirai suna cikin tsananin rayuwa lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaq to kaga ka huta sai ka ce annakiratu litanwi'i anan duniya su sha wahala a cikin hayatul barzakhiyya hadisan suke nuna akwai azabul kabari su sha azaba in an tashi kiyama sini sha azaba ka huta ma'ishatul huna litanwi'i ban qaryata wani ban qaryata wani kuma ga ayoyin mun kawo Allah ya gane malin ya ce wannan ayoyin da muka karanta ayata wato 124 a cikin kwaha kenan kuma na haraba an ziki malin ya ce lafin ƙadri a ja'ibu mamaki ababen mamaki na alkur'ani ba sa ƙari ba kowane zamani wala ya huluku ala tuli takra la ya huluku akwai wato halaka ya huluku akwai khaliqa ya khluku tab ilmu sarf ya shigo ciki shi yasa in baka san abwabul af'al ba ka koma na farko dai yanzu a gurguje littafin da yake da saurin sabuwa shine mu'jamul wasit na majma al-lugha al-qahir ka same shi dan shi da gaggawa ana samun shi insha Allah ta'ala bari ce insha Allah mu'jamul wasit mu'jam ne na zamani na majma al-lugha al-qahir idan suka kawo fi'ili suka yi mamadi wasali suka yi masa wasali kamar fa'ala tunda ko fa'ala ne ko fa'ila ko fa'ula fa'ala zahaba fa'ila fariha fa'ula karuma to mudari'i shi ma zai iya ɗaukar kasra ko fatha ko damma ko ya fa'alu ko ya fi'ilu ko ya fa'ulu to sai su rubuta ma fi'ili madi sai su yi masa wasali amma fi'ili mudari'i ba sa yi masa wasali sai su ja wani ɗan layi can gaba to layin nan da suka ja idan kaga sun yi fatha saman layin kenan ya fa'alu in kaga sun yi kasra saman layin ƙarƙashin layin ya fi'ilu ne in kaga sun yi gomma saman layin ya fi'ilu ne in kaga sun yi masa fatha da kasra sun yi sama sun yi kasa kiran biyu kirsu in kaga sun yi kasra da fatha da gomma kiran mudari in uku kirsu to wani lokacin ma'ana sai ta canza to idan baka san asalin fi'ilin ba sai ka je kai fasarar da ba daidai ba shi yasa wadatuwarka da ilimin sarfu da nahawu da balaga kana ka san shari'a akwai matsala ba san shari'a ba dan qur'anin da yaren larabci sun ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabi ne baka gane shari'ar musulunci baka gane alqur'ani da sunna dan haka ka ce a ni ba ruwa da luga in ka ce ba ruwan ka da luga wallahi ba gane karatu ba kuma waɗannan ilimukan dole sai an sai an gane shi da kyau don ulumul alati yanzu kun ga matsala ce ta jamu daga nan ta mai da muca to an ka ce khalaqa ya halitta ya khluqu yana halitta to ba a cewa la ya khluqu qur'ani ba ya halitta sai dai a ce nan daga wato khaluqa ya khluqu ya tsufa khaliq shi ne abinda ya tsufa to nan la ya khluqu qur'ani ba ya tsufa ba halitta ake nufi ba to in babu wasali shi wannan babban malami ne to dai kana mai rubuta ya tafi ko ba kana bane to in dalibi ilimi ne ka zo ka dauko kace la yakul qur'ani wa shahadata kaga kai ma wato larabci fassarar wato halbin halbin da jaki yake makwallo kenan la yakhluqu ala tuli takrar alqur'ani baya tsufa akan yawan mai littafi da ake fatiha alal aqalla ana karanta ta su 17 a cikin alal aqalla subahin biyu azahar hudu la'asar hudu magriba uku isha'i hudu alal akalli kuma banda da wafi kullum ana karanta shi amma baka taɓa jin fatiha ta tsufawa ana karanta wata aya da ka hafi zan alƙur'ani sai ka ji wannan aya kamar ma kamar ma zuri aya take sauka sai ka ji ƙur'ani yana shi to la ya huluku ba ya tsufa ina fata abinci malin ya ce mata a ƙaban laiwar naha matuƙar dare da yini suna shuɗewa wannan mubalaga ce ma'ana tun da duniya a yi dare da yini ne ko ko ba karbar to har duniya har tsiyama ta tsayi ƙur'ani da ta tsufa bai ta tausa ba kuma ba a gajiya da shi imamu shafi ya ce wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula shi alqur'ani khairu jalisin ne aboki wani ɗin fira to mafi alkhairi shi ne alkur'ani domin abokin ka ƙarshen ka za ku shiga wasu fannoni na duniya da wata hayaniya da ɗauki zunubai masu yawa ba a ma yi bismillahir rahmanir rahim ba a yi salatu alaihi ba a yi komai ba a tashi ba a ma yi kafaratul majlis ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba wannan kawai sai a ja zunubi amma shi alkur'ani kana karanta shi kana samun ƙarin lada zuciyarka tana ƙara tsarkaka kuma da sai na Uthman radiyallahu anhu ke cewa law tahurat qulubukum ma shari'at bil qur'an in zukatanku sun ka tsarkaka ba yadda ai su koshi da alqur'ani Allah ya nuna mai kyau malam yace to rafa Allah Allah ya daukaka ta'ala madaukakin sarki bihi da wannan alqur'anin kauman mutane wa wada'a bihi akharin kuma ya kaskantar da wasu ya kai su kasa daukaka duka ta kare cikin alqur'ani duk abin da ya samu alaƙa da alƙur'ani sai ya zamanto shi ne abin nan a kan gaba first da english da abu ya samu alaƙa da alƙur'ani ingantatta alaƙa ba ta bogi ba to tabbas shi ne ba cikin mala'iku wani ne fi wani mala'ika suna da daraja mala'ika jibril to kulman kana azuwan li jibril fa innahu nasalahu ala qalbi duk cikin alluna da Allah ke ba da labarin su da akwai wani alluna ya fi kowane kima da daraja launin mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz a cikin garuruwa na nan ƙasa da muke da abu bisa doron duniya wani gari da kima da daraja maka da ina to ƙur'ani makki da madina ko bayan shi akwai amurki akwai ƙur'an amurki akwai nigeria akwai nigeria babu makka da madina yaren da duk wani yare kima da daraja a duniya alƙur'ani inna an zallahu ƙur'anan arabiya ko inna ja'allahu ƙur'anan arabiya a cikin zuku yusuf kuma an zallahu an rama mai haɗa alƙur'ani to idan aka zo cikin annabawa wani ne fi kiwa da daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi aka saukar ba da alƙur'ani da ba shi aka ba alƙur'ani ba da shi ke cikin da tukufa allah wani ne fi alkur'ani to sannan kuma cikin shekaru a duniya wadda shekaru sun kima da daraja su ne shekarun da alkur'ani da sauka shekara 23 ba a yi shekaru da su ba za a yi cikin watanni wani wata da fi wani kowane wata kima da daraja ramadan shahar ramadan da labi unzila fi alkur'an sai shekaru fara cikin kwanaki waɗanda kwanaki suka fi kima da daraja kwanaki ba kwana ba yini zilhijja goma na zilhijja wato cikin darrai goma na ramadana ne sama cikin yini yini goma na zilhijja saboda shi zilhijja can akwai arafa shi ko cikin ramadana darrai ake zance illa an zanda ku fili na tilta shi saka ka zo ka rikici in an ce darrai ka bambanta an ce yidi ka bambanta don wani malami haka zai zai buga masu ko yanzu ya ce maka to an ce goma na ramadana can sun fi nan ko an ce goma na zulhijja sun fi ya aka haka sai a ce a can ramadana dare ake rufe wannan kuma yake ake rufe to goma yidi na zulhijja sun fi ko to daga wannan lokaci ne kuma aka rufe saukar da alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ranar jumu'a a ranar arfa in ji sayyidina umar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a arfa to haka zaka ji cikin al'ummar ku ta umma ta fi al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kuntum khayr ummatin saboda mu aka ba alqur'ani cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani da yake limanci ya ummul qawm aqra'uhum cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi cikin sinfi sinfi khairukum man ta'allama al-Qur'an ba abinda zai samu alaka da al ya kuma baya amma da sharadi ya mutu alakan nan ingantatta ce don Allah akai ba duniya ake nema ba to tabbas ko an ki ko an so sai so shi wanda duk na baku misali lokuta wurare mutane al'umma ce ba abin da ya samu alaka da al ya kuma baya dan haka kada wani ya zo ya rina maka da wayo don shi na wata harkar kuɗi ko har ka wani mulki ka saka mana yana gaban ka wallahi ka rena babbai wanda Allah ya baka kuma in baka tuba ba za ka daura kanta duniya da lahira amma ba a ce ka ce wani kaskantaci mai kuna fika inna akrabakum inda Allah kai da kai ta aiki je ka rike duk abin da za ka rike ba haka ba amma dai ni na rike qur'ani a zuba zuwa yau da gobe ta yi halinka kuma dan na rike alqur'ani ba shi ke nuna banda ilimin in yi wani abu a ina da ba in wasu kasuwanci ko in sa irin ba laifi Allah ya halatta min amma dai a ce karatun alkur'ani babu a venir cikin shi to wannan tsantsagurin yahudanci da kafirci mai riƙe da alkur'ani a ce mai da avenir haka da ake ta samu kasar da suna jin tsoron karatun alkur'ani musamman da ke kasashen larabawa sai mu ce cewa shi yansu ya tafassus akan geographiya hasu medicine atibbi kenan a tafassus cikin kaza shi dai qur'ani dai an bai su wai an toni yin wai qur'ani wai wahala ba ai qur'ani Allah ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mutum ya cikin karatu a cikin abin tashi mu ji tsoron Allah to Allah ya kyauta to Allah ya ce jimalu Allah ya dokar da wadansu ya aje wadansu shine kawo bal ma mun ƙara da cewa shine duk abin da ya samu alaka da alqur'ani sai ya daukaka sauran ci ne ko ina kuma lokacin kurmu kai karshen wannan Allah ce wa qala Allah ce fa zarni wa man yukadibu bi hadha alhadith ka barni da wanda yake kadatar da wannan hadisi shine alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu musu istidraj daga addaraja mataki mataki addurjatu kaɗan kaɗan Allah yake kama mutum ba Allah ba irin ɗan adam bane mu ne in muke fata ma da rai in kana da bindiga ta halbe shi a huta shi Allah yana bada dama ai ta tahiya su fir'auna su ta iskancin su ce su Allah ne su ubangiji ne ba wai Allah bai iya kama su ba ba irin mu wa umli lahu inna kaydi mutin Allah ce ina musu dan jinkiri inna kaydi lalle ma kirci na kamun da yake mutum mutum mai kabacin na mai karfi dan Allah kama ba a kurci sai ina ga ma da ya sake ta kuma kamun da Allah jinkirin da Allah ya musu su kafirai ba don su don su kara dokar maka su aiki da wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim allati innama numli lahum liyazdadu isma da haka kare su Allah kai mun sai suratul qaram kenan aya ta 40 abin nan hudu zuwa biyar wa huwa akhirul kutubis samawiyya ahdan bi rabbil alamin shine alqur'ani akhir kutub as-samawiyya karshen littafai na sama ya an ce na sama ana nufin waɗanda aka saukar da sama don wasu su wai an ce kutub as-samawiyya wai shirka ne domin sama ba ta da littafi a'a ana hankalta ba waɗanda suka sabka min jihati sama daga sama dan falsafa to ahadan bi rabbil alamin shine karshen littafin da yake da alaka ya zo daga wajen Allah zuwa ga bayi da dimidimin sa ahadan bi rabbil alamin ma'ana da dimidimin sa shine na karshe malam yace فالكل فكل الشر في الاعراض عنه duk sharrin duniya ya ƙari in an ce ka kawo shi a jumlace shine kawai ka riga alqur'ani wa kullu alkhairi fil iqbal alayhi duk alkhairin duniya ya tattaru ne cikin biyan alqur'ani fa tuba liman kana hujjatan la ma dalla da wanda alqur'ani ya zama to hujja ne gare shi wa waylul liman kana hujjatan alayhi bone ya tabbata ga wanda alqur'ani ya zama to hujja a kansa da aka ce wailul alaihi sun kace wani rafi ne cikin mutan jahannama wanda magana ba ta inganta amma dai wailul kalma ce ta nuna bane kuma duk wanda ya shiga cikin wuta a ya gabo ne Allah kai mana sai Allah ce kul huwal ladina amanu hudan wa shifa kace shi alqur'ani ga masu imani shiriya ne kuma waraka ne bai ce dawa'un sai ce shifa'un dan in akwai imani har ya zama waraka an warki akwai bambanci tsakanin dawa'un da shifa'un dawa'un shine maganin shifa'un waraka ana iya a warke ko ba a sha magani ba ana iya a sha magani ba a warke ba don ku bambanta amma da mutum zuciya alkur'ani magani ne ba a ce magani ba allah ba ce magani ba waraka ne ce ina fata an fince ni wallazi na layu umiru waɗanda ba sa yi imani fi azali ya a cikin wato kunnayensu waƙarun akwai nauyi yan an ka ce waƙar nauyi wanda ba a gani yan an ce wiƙarun nauyin da ake gani falhamilati wiƙara وهو عليه العمى kuma qur'ani makanta ne gare shi ga ayoyin amma saboda zuciyar ba ta da kyau sai su koma suna ganin alqur'ani ba daidai ba balara da makka irin su abuja irin su abu lahab quraishawa ga manzo Allah sallallahu alaihi tare da su ba wanda ya karanta qur'ani da bayanin alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi amma da yake babu rubon shari'a suka kiya suka bijiri amma mu da suka iske bakin mutum ko wani da bai wajen larabci ana karanta ayoyin alqur'ani yana kuka kuma ya musulunta Allah ya kyauta ulaika yunaduna min makanin ba'id wadanda za a kira su ta daga nesa ranar tashi alkiyama suratu fusilat aya ta 44 fa fihi lil muti'i a'zam wa'd kina a cikin alqur'ani ga wanda ya da'a a cikin alqur'ani akwai a'zam wa'd mafi girma alqawli duk alqawli na jin dadi na duniya da lahira ba wai sai lahira duniya da lahira walil 'asi ashadd wa'id kuma wanda ya saba ma alqur'ani akwai mafi tsananin narku da tsoratarwa ‘yan uwa lokacinmu awa ɗaya kai za mu dakata sannan in an jima mu dawo mu ɗora mu gani ko za mu samun ƙarin hamsu da fa'id sun isa ko komi za a yi minti biyar kaɗai sai a dawo a ɗora yau muna sa a samu ko awa uku in allah ya yi abinda muka faɗa da mutum da allah shi ba mu lada wanda muka kuskure allah su halawa ta'ala ya gafarta mana na'am inna akramakum inda Allah atqakum da khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wani ya gaba akwai abubuwan su sun shiga cikin juna ko ba haka ba wanda fi ku je tsoron Allah da kuma khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu idan mutum bai yi karatun al-Qur'ani ba amma yana jin tsoron Allah shi wannan ya karanta al-Qur'ani ba bai jin tsoron Allah ai shi wannan ya kama hanya mafi girma ce ta halaka ko da ya karanta al-Qur'ani amma yanzu mukaddarta wannan mutumin shi yana jin tsoron Allah amma bai karatu ba wannan kuma mahaddacin alqur'ani ne kuma yana aiki da alqur'ani kuma yana jin tsoron Allah wani ne ce ba sai ku mutunta assalamu alaikum wa rahmatullah